إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدوساك سادوا أول مجلسي na karanta littafin alkafi na imam ibn abdulbar al-maliki wanda muna karanta kitabun jami a cikin wani littafi mai albarka darasu mu yau shine darasi na shida a cikin wani littafi mai albarka yau muna sha shida ga watan zarqida shekara 1441 yau muna sha shida ga watan zulhijja shekara 1441 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da shi daga watan takwas shekara 2020 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tofiki ya karba wani kyawun ayyukan kurakuran mu kuma Allah ya gafarta mana a kafin mu shiga karatun mu za mu dan tsokaci kaɗan akan wato abin da ya faru ga mai girman gwamnan jihar Borno a dab da sallar idi harin da aka ga masa tawagarsa da ya kai ziyarar aiki da ya je wato garin baga mun so mu fitar da jawabi na musamman akan wannan amma muka sai bari mu jinkirta idan mun zo karatun mu yi bayani a takaice babu shaka abin da ya faru abin takaici ne a gurin kowane mai hankali abu ne ba shi da kyau abu ne bai dace ba ba wani addini zai yadda da wannan ba wani tsari na mulki da zai yarda da wannan ba wata al'ada da za ta yarda da wannan abin da ya faru kuma duk abin da ya faru kowa ya gani a ta kafofin social media an ga hoto da murya da komai shi kansa mai girma gwamna professor babagana umar zulum ya yi bayani dangane da abin da ya faru saboda haka ba za mu maimaita abin da ya faru ba iyaka abin da muke so mu faɗa a nan shine abu na farko shine wato muma muna wato za mu hada muryarmu zuwa ga sauran muryoyi da suka yi Allah wadai da wannan abin da ya faru suka nuna inkarinsu rashin yadda su da wannan abin da ya faru kuma muna kuma muna wato yin inkari ga wannan abin da ya faru da babban murya kuma muna jajintawa kawunanmu da shi mai girma gwamna da mutanen jihar borno da masauran musulmi gaba ɗaya a kan wannan aikin wato ta'asa na rashin mutunci da ya faru wannan abin kamar da shi kamar yadda shi mai girma gwamna ya bayyana wato zagon ƙasa mugunta ce ga yunkurin da ake yi na kawo zama lafiya musamman yunkurin da shi mai girma gwamna yake na ga cewa an samu zama lafiya a wannan jiha ta borno to akwai waɗanda suna amfana da wannan rashin zama lafiya suna kasuwanci da wannan abin duk wanda yake zai yi wunkure da cewa ya tsaye da wannan abin ba sa san shi kuma za su duk abin da za su iya yi su ga cewa sun wato daƙile yunkurinsa wanda shi ne abin da ya bayyana kuma kullum abubuwa su tabbi suna bayyana cincini akwai tuhumce tuhumce akwai surutai da yawa da mutane suke yi cewa wato wannan abin da yake tafiya na faɗa da boko haram wato yakin da ake yi na fada da boko haram akwai zagon ƙasa a ciki to akwai wani tuhumce-tuhumce amma tafiya na tafiya kullum abubuwa suna bayyana saboda haka a matsayinmu na almajiran ilmi kira ne gare mu da sauran 'yan uwan musulmi musamman mutanen jihar borno wato mu tsaya tare da wannan mai girma gwamna mu taimaka masa mu ga cewa ya samu nasara cikin wato gagarumin aikin da yake na kawo a zama lafiya ƙungiyoyi su ba da haɗin kai masu siyasa su ba da 'yan siyasa su ba da haɗin kai ko kuma sauran jama'a mu taimaka masa da addu'a alaƙalla idan ba aka taimaka masa da ƙarfinka ko da dukiyarka ko da matsayinka na siyasa ba alaƙalla ka taimaka masa da addu'a wannan shi ne mafi ƙarancin abin da za mu iya idan ba mai wannan ba in ga za mu zama masu laifi a gurin Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala yake cewa ta'awuna 'alal birri wat taqwa wa la ta'awuna 'alal ithmi wal udwan ku taimakekeniya akan aikin da'a da tsoron Allah kada ku taimaka wa juna wajen wuce iyaka da sabon Allah subhanahu wataala wannan abin da gwamna mai girma gwamna yake aiki ne na kawo zama lafiya ba dan kansa yake yi ba dan jihar mutanen Borno ya ba da lokaci ya sadaukar da ransa in ya ga dama zai iya ita zama a gidansa ya ta hutawa babu wanda abin da zai same shi babu wanda zai tilasta masa ya fita dajin nan amma kullum yana yau a daji ba dan kansa ba dan mutanen jihar Borno ne to a wannan yanayin kuma idan wani abu ya same shi mu shiru mu zira masa ido kaga ba mu kyauta ba ba mu yi kuma adalci ba ba mu musu nasiha ba ba mu yi wa kawunan mu nasiha ba saboda haka wajibi na kan duk mutumin da yake zai iya yin wani abu ima da kalmarsa ko da aikinsa ko da matsayinsa ko da dukiyarsa ya ga cewa ya taimaka wannan tafiya ta mai girma gwamna wajen yunkurinsa na kawo wato zama lafiya shugaba ko a zalimi ne a tsarin addinin musulunci za a yi masa addu'a Allah ya gyara shi balle ku mutumin da yake a zahiri an ga salahinsa kyakkyawar aniyarsa na ga cewa ya taimaka wa talakawa an samu zama lafiya saboda haka wajibi ne akan mu mu taimaka masa addu'a mu taimaka masa da addu'a ba kowane abu ne ake sa siyasa a ciki mutanen mu wani sa'ili ba su da hankali ba sa bambanta maslahar al'umma da siyasa akwai abin da za a yi siyasa a ciki za a yi adawar siyasa a ciki akwai abin da yake ba magana adawar siyasa wannan maslahar ta al'umma gaba daya ko kai dan siyasa ne ai sai an samu zama lafiya kafin kai siyasa idan ba a samu zama lafiya ba ina za ka tsaya kai siyasa ko kai dan kasuwa ne sai idan an samu zama lafiya za ka yi kasuwanci saboda haka in aka ce wannan yunkuri ne na kawo zama lafiya kaga wajibi na gare mu gaba daya wajibi na kan mu gaba daya mu ga cewa mun taimakawa mai girma gwamna wannan yunkurin da yake musu addu'a Allah ya bashi sa'a Allah ya ba shi nasara Allah ya ba shi mashawata na gari kuma Allah ya kare daga sharrin makiya wannan wajibi ne duk sallah duk sanda muka yi sallah a cikin sujada a cikin sallolinmu matanmu da yaranmu manyanmu da ƙanananmu a masallatanmu a makarantanmu ga makarantunmu mu taya shi da addu'a idan muka taya shi addu'a mun taimaka wa kawunanmu ne kafin mu taimaka masa wannan bayani kenan a takaice da muka so mu yi muna roƙon Allah subhanahu wataala shi mai girma gwamna yunkurin da yake na kawo zama lafiya Allah ya taimaka masa Allah ba shi sa'a Allah ba shi nasara Allah ba shi mashawarta na gari kuma duk wani wanda yake so ya masa zabin ƙasa ko ya masa makarƙashiya ko ya kulla masa sharri wajen dakile wannan yunkurin da yake to Allah madaukakin sarki ya yi mana maganinsa a takaice kenan bayanin da musu yi akan wannan sai kuma za mu koma ga karatunmu muka ce wannan shine darasinmu na shida a satin da ya gaba karatun da ya gabata a mun yi bayani ko mun fara magana akan yiwa wato ahlul kitab sallama ko kuma idan ahlul kitab ko ahlul zimma kafiran alkawari kafiran lumana wanda ake zama lafiya da su ko waɗanda suke zaune a kasashen musulmi wanda su ma 'yan ƙasa ne amma ba musulmi ba idan sun yi mana sallama ya za mu mai musu da sallamarsu ya tabbata a hadisi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ahlul kitab sun yi muku sallama ku ce wa alaikum ku ce da su wa alaikum to shine muka ce mai musu da sallama yana da halaye guda uku abu na farko idan muka tabbatar da cewa suka ce assalamu alaikum dama yahudawa sun kasance a madina idan sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama suna ce masa assalamu alaikum assalamu alaika ma'ana mutuwa ta tabbata gare ka ba sallama suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mummunar addu'a ce suke wa manzon Allah to shine manzon Allah yake mayar musu ya ce wa alaikum kuma mutuwar ta tabbata a gare ku wanda shine hali na farko idan muka tabbatar da cewa ba sallama ta musulunci suka yi mana ba sun yi mana mummunar addu'a ce sai mu ce wa alaikum kuma wannan ya tabbata a kanku sai hali na biyu idan suka yi mana sallama sai muka samu kokonto ba mu san cewa assamu alaikum suka ce ko assalamu alaikum ba ba mu san wanne suka yi mana ba kyakkyawar addu'a suka yi mana ko mummunar addu'a suka yi mana to a wannan yanayin ma sai mu ce wa alaikum ba za ka ce wa alaikum salam dan baka san me suka faɗa ba hali na uku idan aka tabbatar da cewa suka ce assalamu alaikum sallama irin ta addinin addinin musulunci suka yi maka shi a wannan yanayin za ka ce da su wa alaikum salam ko ko ba zai yi ba a wannan yanayin ma sai dai ka ce da su wa alaikum a hadisi da abin da ya zo yake cewa wa alaikum ku ce wa alaikum to mafi yawan malamai sun tafi akan cewa a wannan yanayin ma za ka ce da su wa alaikum yana zaune kirista ya zo ce maka assalamu alaikum ko ba yahudi ya ce assalamu alaikum a gurin aiki ko a gida ko a majalisa ya ce daga assalamu alaikum ka ji sallama ta musulunci ya maka a nan ma mafi yawan malamai suka ce sai daga ce wa alaikum wani shi ne ra'ayin mazhabar malikiya kamar yadda imam ibn abdulbar ya kawo a nan yake cewa wa in sallamu rudda alaihim wa alaika sun gaba hujja da hadisi da ya zo akan wannan idan sallama alaikum ahlul kitabi fa qulu wa alaikum wasu malamai suka tafi kan cewa idan muka tabbatar da cewa kirista ko ba yahudi da kuke zama lafiya da shi ya zo ya same ka ya maka sallama irin ta addinin musulunci ya ce da kai assalamu alaikum suka ce za ka mayar masa da sallama ka ce wa alaikum salam haka suka ce wannan shine ra'ayin imam ibn qayyim da wasu malamai daga cikin malaman na wannan zamani akwai shek muhammad nasir junin albani shi ma ra'ayinsa kenan sun kafa hujja da dalilai kamar haka na farko da fadin Allah subhanahu wata'ala wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka aka gaida ku aka gaishe ku aka yi muku sallama ta to ku mayar da sallama wadda ta fita ko kuma ku mayar da irin abin da aka irin sallama da aka yi to suka ce Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu adalci idan mutum ya maka sallama ka mai masa da sallama da sallama wadda ta fi tasa idan ba za ka yi wannan ba alal akalla ka masa irin sallama da shi maka kada ka rage abin da ake so ka ƙara akan abin da ya faɗa ba to idan ba za ka yi wannan ba to alal akalla ka mayar masa da abin da ya faɗa maka suka ce wannan shine adalci kuma suka ce hadisai da suka zo waɗanda a cikinsu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan yahudawa sun muku sallama ku ce wa alaikum abin da yasa maza Allah ya faɗa saboda yahudawa idan sun zo suna maza Allah sallama suna ce masa assamu alaikum ko assamu alaikum mummunar addu'a ce suke maza Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce da su wa alaikum kuma ya bada umarni a ce da su wa alaikum akwai dalili to amma idan muka tabbatar da cewa sallama irin ta addinin musulunci suka yi mana suka ce babu hikima a nan mu kimayar musu da sallama mu ce da su wa alaikum suka ce abin da zai nuna maka wannan an samu hadisi na abdullahi bin umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal yahuda idza sallama alaikum ahaduhum yahudawa idan ɗayan ku dayansu ya muku sallama fa inna ma yaqulu abinda yake cewa shine assalamu alayka mutuwa ta tabbata a gare ka saboda haka fa qulu wa alayka kai maka ce kamar masa ka ce da shi wa alayka kai ma mutuwa ta tabbata a gare ka kuma wani hadisi manzon Allah ya nuna cewa wannan ita ce gaisuwar Yahudawa a madina zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka a wani lokaci ko a wani yanayi ba yahudi ko krista ya yi maka sallama irin ta addinin musulunci sai ka mayar masa da sallama irin ta addinin musulunci har wala yau imam bukhari ya rawaita a cikin adabul mufrad daga hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace wata ana zaune wani ba yahudi wata ana zaune wato sahabba manzo Allah da sahabbai sai wani ba yahudi ya zo ya sallama sahabbai suka ce wa alaikumus salam sai manzo Allah ya ce ai ba sallama ya muku ba ya ce da ku assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a gare ku abin da faɗa kenan amma ku kun mayar masa da sallama kuka ce wa alaikum assalam shi ba sallama yayi ba kuma bai hudan da ya buɗa aka sai wuce sahabai suka bi shi suka ji suka tsare shi suka ce kai wace irin sallama kai mana ne ai abin da nake assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a gare ku haka na faɗa ku kuma ko ce wa alaikum assalam sai manzo Allah ce da su umayar masa da abin da ya faɗa sai sahabai suka ce wa alaikum ga wadannan hadisi suna nuna cewa abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa musulmi ko sahabai a zamanin sa idan yahudawa sun muku sallama ku ce wa alaikum saboda sallamar yahudawa a wancan lokaci ne assamu alaikum to akwai illa akwai dalili saboda haka idan wannan illar ta kau idan wannan dalilin ya kau muka tabbatar da cewa ba yahudi ko kirista ko ba duk wani wanda yake ba musulmi ba ya yi maka sallama irin ta addinin musulunci ka ji da kunnanka ka tabbatar to abin da yake ka'ida abin da yake adalci shine kai maka mai masa da sallama ka ce wa alaikumus salam an fahimta kuma suka ce wannan zai shiga idan ba yahudi ya maka sallama ko kirista ya maka sallama ka ce masa wa alaikum salam zai shiga karkashin fadan Allah subhanahu wataala la yanhaakum Allah an alladhina lam yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim kafirin da baya yakarka baya kar addinin ka baya cutar da kai kuna zama lafiya da shi to Allah ya umarce mu mu musu adalci mu musu ihsani mu kyautata musu wannan yana daga cikin kyautatawa idan ya zo yake da kai assalamu alaikum ya maka ce wa alaikum assalam wanda shine adalci suka ce baya daga cikin adalci mu daidaita tsakanin ba yahudin da ko kristan da yake assalamu alaikum da wanda yake assalamu alaikum shi wannan da ya zo ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a gare ku ya yi muku mummunar addu'a ku ce da shi wa alaikum kai ma mutuwa ta tabbata a gare ku wannan da ya zo ce assalamu alaikum shi ma mu ce masa wa alaikum to suka ce wannan a bai dace ba kuma sun taba hujja da wasu ata na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Bukhari ya kawo a cikin al-Adab al-Mufrad daga Abu Usman An-Nahdi yake cewa Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta wasika ga ɗaya daga cikin zuwa ga wani ɗaya daga cikin wato masu ibada na kirista kuma ya masa sallama a cikin rubutun a cikin wasikar suka ce da shi za ka yi wa wanda yake ba musulmi ba sallama sai ce innahu kataba ilayya fa sallama alayya shine ya rubuta min wasiƙa yayi min sallama faradattu alaihi shi na mayar masa da sallamas wanda malamin na kirista ya rubuta wasiƙa zuwa ga abu musa al'ashari a cikin wasiƙar yake cewa assalamu alaikum sallama aminci ya tabbata a gare ka to shi ne abu musa al'ashari ya mayar masa da wasiƙarsa ya ba shi jawabi a cikin jawabin yana cewa wa alaikumussalam ko kuma assalamu alaikum ya mai musu da sallama ne saboda shi wannan malamin nan ko mai ibadan nan na kirista ya yi masa sallama saboda haka sai da ya rubuta wasiƙa shi ma ya mai masa da sallamarsa wani ma bukari ne gawa cikin al'adab al-mufrad kuma an samu asar daga abdullahi dan abbas yake cewa ko da fir'auna ne yace da ni Allah ya maka albarka ni ma sai in ce da shi kai ma Allah ya maka albarka ma'ana idan kafiri ya fuskance ka ya tinkare ka da alkhairi kai ma ka mai masa da alkhairinsa to wannan shine daga wasu gine daga cikin hujjoji da malaman da suke ganin cewa ya halatta a mayarwa wanda ke ba musulmi sallama idan ya sallama wannan wasu gine daga cikin hujjoji da suka kafa hujja da su kamar da muka yi bayani mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba za a ce musu wa alaikum salama ko da sun yi sallama sai da ce wa alaikum amma wasu malamai kamar su imam ibn qayyim da wasu malamai dama daga cikin malaman wannan zamanin irin su shek nasiruddin albani da wasu malamai suna ganin cewa idan mutum ya tabbatar da cewa ba yahudi ko kirista ko ma duk wanda ke ba musulmi ba ya maka sallama irin ta addinin musulunci ya halatta fice da shi wa alaikum salam wannan shine adalci irin na addinin musulunci wallahu alam sai malam yake cewa wa yantahi bis salami ila al baraka wa yantahi zai isa bis salami wajen yin sallama ila al baraka zuwa ga wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zaka yi kace wajen fara sallama assalamu alaikum ka tsaya za ka yi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah da tsaya za ka yi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya tabbata hadisi wani ya zuciya assalamu alaikum ana zaune a majalisin manzan Allah sai manzan Allah ce ya samu lada goma wani ya zo ya sallama zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah sai manzan Allah ce an ba shi lada ashirin wani ya zo ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai manzo Allah ce an ba shi lada talatin saboda haka ya halatta a ƙara har zuwa wa barakatuhu wajen fara wake sannan wajen raddi shi ma ya halatta har a kai ga wa barakatuhu idan mutum ya shiga assalamu alaikum sai wa alaikum assalam ka tsaya ko kuma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wajen da mutum ya ƙara ya fi lada aiki ne na alkhairi kuma wajen mayar da sallama a ƙari ya halatta babu babu kokonto dan faɗin Allah subhanahu wata'ala wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha idan mutum ya shirka assalamu alaikum yana daga cikin ar-raddu bil ahsan kace wa alaikum assalam wa rahmatullah idan mutum ya shirka assalamu alaikum wa rahmatullah yana daga cikin ar-raddu bil ahsan ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ya tabbata a hadisi lokacin da aka halici annabi adam alaihi salam Allah madaukakin sarki ya umarci annabi adam alaihi salam ya je ya yi wa mala'iku sallama ya je wa mala'iku sallama ya je ce da su assalamu alaikum su kuma mala'iku suka mayar masa da sallama suka ce wa alaikumussalam wa rahmatullah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa fazaduhu wa rahmatullah suka ƙara masa wa rahmatullah annabi adam alaihi salam yace da su assalamu alaikum amma mala'iku da za su mai da sallama suka ce wa alaikumussalam wa rahmatullah wannan ya nuna cewa wato ya halatta mutum ya ƙari akan abin da mai sallama ya faɗa maka kuma zahirin aya ya nuna haka ƙari har zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu haka nan wajen mai da sallama wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya halatta babu saɓanin malamai akan wannan amma shi musamman wajen mai da sallama idan mutum shi da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za ka yi kari a kan wannan kamar ka ce wa magfiratu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu an samu sabanin malamai akan wannan magabata ma sun an samu sabani an samu asar daban-daban daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu asar din an nuna cewa ya halatta a ƙara a wasu azar nan sun nuna cewa bai halatta a ƙara ba wanda imam ibn hajar al-asqalani ya kawo su a cikin littafinsa a fathul bari kuma ya kawo hadisai waɗanda aka ɗaga su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki sahabbai suna mai da sallama su ƙara har zuwa wa maghfiratuhu wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu amma hadisan nan akwai maganganu a kansu duk da cewa kamar shek nasir din al-albani ya inganta riwaya da aka samu daga imam bukhari a cikin littafinsa a tarihul kabir kuma wanda kuma imam bai ya rawaito a cikin sha'abul iman daga hadisin zair dan arqam yake cewa kunna idza sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina mun kasance idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana sallama قلنا مكيتيا وجه ميد سلما وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته wani hadisin kamar da muka yi bayani akwai rauni a cikin isnadinsa a wurin su malamai amma shek muhammad nasiruddin al-albani ya inganta yake cewa isnadun jayyidun kuma imam ibn rushd al-jadd al-maliki daga kima malamin zahabar malikiya yana ganin cewa ya halatta a ƙara wato a ƙara fiye da har zuwa bayan mabarakatu zai yi mutu cewa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu maghfiratuhu wannan shine ra'ayi imam ibn rushd al-jadd daga cikin al-mazhabar malikiyya ya kama hujja da fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah ta'ala yake cewa idan an muku sallama kuma yi da sallama da wadda ta fi kyawu saboda haka idan mutum ya yi maka sallama yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abin da ke mafi kyau shine wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu ko da abin da yayi kama da haka to imam ibn hajar asqalani bayan kawo hadisai akan wannan matsala kuma da yawan su ko kuma fi yawan su akwai rauni a cikin isnadin su sai a ƙarshe yake cewa wa hadhihi al-ahadith da'ifa waɗannan hadisai masu rauni da suka zo idan bammat idan suka hadu da juna qawya mashtama'at alai sai abin da suka hadu akai zai karfi min mashru'iyyati ziyadati ala wa barakatuhu na cewa ya halatta a ƙara akan wa barakatuhu wajen mai da sallama ala hali idan mutum ya yi ma ya yi koyi da wasu daga cikin magabata babu matsala idan mutum bai yi ba ya yi koyi da wasu daga cikin magabata kuma hadisai da suka zo akan wannan akwai maganganu a kai duk wani abu ne ba magana wajibci ake magana ba magana ce ta shi ya halatta mutum ya yi ko ba halatta ba idan mutum ya yi babu matsala kuma idan mutum ya bari babu matsala insha Allah to anan malam ya tafi ne akan ra'ayi malaman da suna ganin cewa ba za a ƙara akan wa barakatuhu ba shine yake cewa وينتهي في السلام زي قاري وجن سلم زي إساق سلم أتكي سلم إلى البركة زوى غفدا ساء بركاته بزي قارا أكن آه والنبا سي مسألة تقر مالك سوى ولا بأس باب الذي أن تسلم المرأة المتجالة على الرجال ويسلم عليها ولا بأس باب الإجماع يا هلتا أن تسلم المرأة المتجالة من تسأوه تيوى سلم على الرجال لماذا من تسأوه من شكرو تيوى ماذا سلم وانا يا هلتا باب الإجماع ويسلم عليها كما يا هلتا ماذا دي سيوى من تسأوه سلم malam yake cewa la yusallamu ala shabbati mace wadda take tana cikin karfanta ba tsohuwa ba namiji ba zai mata sallama ba ba za mata sallama ba mazaje ba za su yi mata sallama ba mace wadda take ba tsohuwa yarinya karama ko budurwa ko mace wadda tana cikin karfanta wala tusallimu alayhi haka nan ita mace wadda tana cikin karfanta ba za ta yi wa namiji sallama ba ba za ta yi wa namiji sallama ba wadda take ba tsohuwa ba a wannan shine ra'ayin mazhabar malikiya kuma sun gina wannan ne akan saddu zari'a akan saddu zari'a wato gudun fitina ita tsohuwa suka ce idan namiji ya mata sallama ba maganan gudun fitina ba a jin tsoron wani abu zai faru saboda tsohuwa ba a sha'awar haka ne ita tsohuwar idan ta yi wa namiji sallama ba maganar cewa za a yi sha'awar saboda haka ba a tsoron fitina a nan ba a tsoron fitina a nan saboda haka ya halatta namiji ya yi wa tsohuwa sallama haka na ita tsohuwa ya halatta ta yi wa wato namiji sallama amma ita wadda take ba tsohuwa ba yarinya karama ko wadda suka cikin karfanta suka ce akwai gudun fitina akwai tsoron wani abu zai biyo baya yarinya wadda take budurwa ce ko wacce mace take tana sama take sama da budurwa amma tana cikin karfin ta ba tsohuwa bace to namiji mata sallama akwai tsoron wani abu zai biyo baya hakan nan ita kuma ta yi wa namiji sallama akwai tsoron wani abu zai biyo baya saboda haka suka ce makruhi namiji ya yi wa mace wadda take ba tsohuwa sallama haka nan ita mace wadda take ba tsohuwa ba makruhi ne ba a so ta yi wa namiji a sallama an samu hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa wato mata sallama kamar hadisi asma binti yazid a cikin suna abu dawuda take cewa mata mana zaune manzan Allah ya zo wuce ta gurmu ya mana sallama hakan ya zo a cikin a hadisin bukhari ummu hani ko hadisin muslim a makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka na na fatima ta yi masa sutura ummu hani ta zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama saboda haka a sunar manzo Allah ya tabbata manzo Allah ya yi wa mata sallama mata su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama kuma sallama tsakanin maharin ya halatta mutum ya halatta yi wa matarsa sallama ko uwarsa mace wadda take muharrami ne gare ta maharam ya halatta yi mata sallama ita ma ya halatta ta yi masa sallama to sabarin da aka samu an samu ne dangane da mace wadda take ajnabiya mace wadda take ba muharrami ne ga mutum ba wadda ya halatta ka aure ta to shin za ka mata sallama ko ba za ka mata sallama ba malikiya suka bambata tsakanin tsohuwa da yarinya wadda take ba tsohuwa da mace wadda take ba tsohuwa ba wasu gina wannan ne akan a saddu zari'a a sallama ga tsohuwa ya tabbata a hadisi sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan hadisin sahal bin sa'ad yake cewa mun kasance ranar juma'a muna farin ciki ranar juma'a yau muna farin ciki ranar juma'a zo sai ka tambaye shi me yasa sai yake cewa ko ta tsohuwa tana wato tana hada musu wani abin abin sha ranar juma'a suke hada musu suna zuwa gurinta su yi mata sallama ta ba su su sha su tafi to kuma wannan hadisi mahallu shahid suna zuwa suna yi mata sallama tsohuwa ce to wanda za ya karfi maganar da malikiya suka tafi a kai ya halatta a yi wa tsohuwa sallama na ya tabbata a zamanin mazana sahabbai ma suna yin wannan a hadisin buhari to shine shafi'iyya ma suka suna da ra'ayi wato kamar na malikiya suka ce wato tsohuwa za a yi mata sallama in wadda take ba tsohuwa ba ce mace wadda take ba tsohuwa ba in tana da kyawun halitta ba za mata sallama ba saboda gudun fitina su karin da suka yi a nan bambancin su da malikiya shine wadda take ba tsohuwa ba sun kara cewa in tana da kyawun halitta in ba ta da kyawun halitta ta yadda ba za a fitinu da ita ba ya halitta ne a yi mata sallama to su ma ne sun gina ne akan mai saddu zari'a haka na malaman hanabila imam ahmad bin hanbal aka tambaye shi shin za a yi wa mace mata sallama namiji zai wa mace sallama sai ce idan ta kasance tsohuwa babu laifi in kana da ajuzan fala ba babu laifi kamar yadda ibn mufli ya kawo cikin littafin al'adabu shar'iyya haka nan ɗansa salih ya tambaye shi ya ce shin za a yi wa mata ko mace sallama sai take cewa sai imam ahmad muhammad yake cewa amma kabiru to fala ba wadda tana da shekaru tsohuwa babu laifi wa amma shabatu fala tustantaq amma da take ba tsohuwa ba kada a yi mata sallama har ta sa a sa ta ce magana wajen mai da sallama mana kar a yi mata sallama to in kun duba kusan ra'ayin wato malikiya da shafi'iya da hanabila sun hadu akan cewa ita tsohuwa za a mata sallama saboda me ana ganin cewa babu wata fitina da za ta biyo baya amma wadda take ba tsohuwa ba ba za a mata sallama ba duk an gina ne akan saddu zari'a suka malaman hanafiya magaba ɗaya man suka tafi akan cewa kawai mata ba za a musu sallama ba akan wannan suka tafi a kai an fahimta amma kuma an samu hadisi daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yawa mata sallama ummu hali ba muharram daga manzon Allah ba ya ta yi masa sallama manzon Allah ya amsa a sallamat to ga in muka duba ko koma ga asalin dalilan shari'a ya halatta tunda duk wani hukunci da ya zo na shari'a manzon Allah ta afshu salam ku ya da sallama manzo Allah bai ware yace ban da mata ba manzo Allah bai faɗi wannan ba saboda haka wannan kuci ya hau kan mata ya hau kan maza kuma ya shafi namiji yawa mace sallama ya shafi mace da yawa namiji sallama to malamai da suka ce ba za a yi wa wadda take ba tsawo sallama ba ba dan wani dalili ya hana ba a'a saboda gudun fitina sadda zariya to shine imam alhalimi ɗaya daga cikin manyan wani malamin shafi'iya yake cewa eto kafa hujja da aikin manzan Allah ya kamata a duba saboda shi manzan Allah sallama ma'asum ne ba magana cewa manzan Allah wato saboda yayi wa mace sallama wata fitina za ta faru Allah ya kare shi yake cewa saboda haka mutumin da yake yana ganin cewa ba zai samu damuwa ba ba zai fitinu da mata ba da mace ba idan ya mata sallama sai ya mata sallama tsohuwa ce ko ba tsohuwa ba ce in kana ganin ce idan ta yi mata sallama ba za ka fitinu da ita ba sai ka yi mata sallama lura da aikin mai aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani dalili da ya hana akan wannan to shine yake cewa faman wasifa min nafsihi bis salama falyusallim sai ya sallama wa illa idan kana ganin cewa in kai mata sallama wani abu zai biyo baya za ka fitunu da ita ko ita za ta fitunu da kai yace fassamtu aslam mutum ya shiru karka mata sallama ya fi zama lafiya hakan ne ita mamaci ita mamaci idan ta ga ta yi wa namiji sallama wani abu zai zai biyo baya za ta fitunu da wannan to kada sallama idan tana ganin cewa idan ta sallama babu abin da zai biyo baya babu fitina to ya halatta ita ma matar ita ma mace ta yi wa a namiji a sallama domin asali ba wani bambanci tsakanin namiji da mace da mace inda babu fitina ya halatta a yi sallama inda kuma ake gudun fitina kar a yi a sallama Sheikh Muhammad Nasir bin Albani yake cewa yana ta'aliki akan wata mas'ala da ta shafi wannan a cikin sahihul adab al-mufrad yake cewa wato a ce ba zai yi namiji wa mace sallama ba mutlaqan haka nan ba zai yi a ce mace za ta yi wa namiji sallama ba mutlaqan ce gaskiya wannan ya sabawa duk ya sabawa asali kuma ya sabawa dalilai masu gamewa da suka zo suke kudaitarwa a yada sallama yake cewa ba zai yiwu ba a yi aiki da wannan zancen kamar ra'ayin hanafiya da suke cewa kwata-kwata mace tsohuwa ko wadda suke ba tsohuwa ba namiji ba zai mata sallama ba ita ma ba za ta yi wa namiji sallama ba sun hana kwata-kwata yace aiki da wannan ra'ayin yace yana da wahala suka yace yake cewa wannan ba zai yiwu ba sai fa idan muka ce kwata-kwata bai halatta namiji yawa mace magana ba sai fa idan muka ce kwata-kwata ba zai yiwu ba mace ta yi wa namiji magana ba zai yi wannan a shari'ance mace wadda take ba muharrami gare ka ba idan bukata ta taso ya halatta ka yi mata magana ko ba halatta ba eh ya halatta haka ne ita ma idan bukata ta taso ya halatta ne sai wa namiji magana Allah ta fala ta hadana bil qawli fa yatma alladhi bi qalbihi abin da aka hana shine kakkare murya lokacin da mace za ta yi wa namiji wanda ke ba ba muharraminta ba kada ta kakkare murya ta yadda yake namiji zai sha'awa amma za ka yi magana da muryarta na asali haramun ya halatta to shi ne malin yake cewa maganar cewa ba zai yi aiwa mata sallama ba mata ba zai yi wa maza sallama ba wannan fafa zai yi ne idan muka ce kwata-kwata namiji ba zai wa mace magana ba ita kuma mace ba za ta yi wa namiji magana ba to idan muka ce saboda bukata ya halatta ka yi mata magana kuma a ka'ida ta shari'a kafin ka yi wa musulmi magana me ya kamata ka yi ka yi sallama haka ne ita ma idan ta bukaci ta yi wa namiji magana a bisa ka'ida ta shari'a kafin ta yi masa magana me ya kamata ta yi ta yi sallama saboda haka wato inda akwai bukata kamar da yake za ta namiji za ta yi wa namiji magana ya halatta ta yi masa sallama idan babu fitina kamar yadda yake namiji ya halatta ta yi wa mace magana idan akwai bukata ya halatta ya yi mata sallama idan babu wata fitina kawai an yi wannan an yi aiki da ka'idojin shari'a kuma ba a saba wa sunna ba kuma ba a bada cikin abin da Allah ya hana ba dama ka'ida shi sallu zari'a abin da yake halal ma idan zai iya jawo barna me ya halatta a hana shi min babi zar'ul mafsada muqaddamun ala jalbi maslaha kawar da barna ana gabatar da shi akan kawo maslaha namiji yayi wa mace sallama maslaha ce mace ta yi wa namiji sallama maslaha ce dan za samu lada to amma wannan neman ladan nan zai iya kawo fitina ita ta fitunu da shi ko shi ya fitunu da ita sai me sai a hana sai a toshe kofar barna a haƙura da wato samun lada ko a neman lada to shine malam ke cewa wala ba a sababu laifi an tusallima mar'atu al-mutajallatu ala rijali mace tsohuwa ta yi wa mazaje sallama babu laifi saboda ba a tsoron fitina kuma in kawo hadisi hadisin sa'ad bin sa'ad an samu daga aikin sahabbai suna yi wa tsohuwa sallama duk ranar juma'a idan sun je za ta ba su wani abun wani abun sha wa yusallimu alaiha ya halatta kuma wato mazaje su yi wa ita tsohuwa sallama na wa la yusallimu ala shabati wa la yusallimu alaiha namiji ba zai wa wato mace wadda na cikin karfin da sallama ba ita ma ba za ta ba za ta yi wa namiji sallama ba muka ce wannan idan ana gudun fitina ne idan babu gudun fitina ya halatta bukata ta taso ya halatta ayi wannan sallama sai matsala ta gaba malam ya shiga bayan gama sallama sai kawo matsala ta al-istizan yake cewa wa yasta'zinu ar-rajulu ala ummihi وذوات محارمه إذا أراد الدخول عليهن ويستأذن الرجل متن زي نمي إذني على أمه إذن يازو يشغل ما يفيسا wa zawati maharimihi da haka nan mata waɗanda suke muharramansa idan arada dukhula alaihinna idan ya so ya shiga gurinsu suna ɗaki yana so shiga ɗakin ko suna gida yana so shiga gidan to kafin ya shiga ya nemi izini kada kai tsaye zo shiga kada ce wannan mahaifiya ta ce kai tsaye ya shiga kada ce wannan ir'uwa ta ce kai tsaye ya shiga kada ce wannan gugona ne kai tsaye ya shiga zawatu maharim shine wato duk matar da ba zai yi mutum ya aure ta ba har abada shine al-muharram domin akwai matan da an haramta maka su amma mu'akkatan saboda wani dalili misali in ka aure mace an haramta maka ka auri ƴar uwata ko ba haka ba wani ai mu'akkati ko ba haka ba ne ran da ka saki ƴar uwata ya halatta min ita maka aure ta wannan muharram ne amma mu'akkat akwai wanda suke har abada a rayuwarka da za ka aure su to wannan sune zawatu muharib wa yasta'dhinu ar-rajulu ala ummi al-istizan shine neman izini gurin shiga gidan mutum ko ɗakin mutum musamman mutumin da yake bai halatta ka ga al'aurarsa ba kuma wannan ya samu asali yana da asali a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun ya ku wadanda suka bada gaskiya kada ku shiga gidaje wadanda ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu alaihi sai idan kun nemi izini kun yi sallama kun yi wa mutane gidan sallama suka ba ku izini ku shiga zalikum khairun lakum neman izini idan kun shiga gidajen kun ta gidajen gidajen mutane ku tsaya ku nemi izini kafin ku shiga wannan yafi alkhairi gare ku wannan yafi alkhairi gare ku to Allah ta'ala hani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu alayha Allah ta'ala hani kar a shiga gidajen mutane dole sai an nemi izini to shine malamai suka ce in ka je gidan da ke ba gidanka ba to wajibi ne ka ka nemi izini wajibi ne an gane kuma ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Kilda ibn Hanbal wanda Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito yake cewa shi wannan sahabi Kildatu ibn Hanbal yake cewa a taikin nabiya sallallahu alaihi wasallam fa dakhaltu alaihi na zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai na shiga walam usallim ban yi sallama ba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi irji fa qul assalamu alaikum a adkhul ko ma kace assalamu alaikum an bani dama in shiga sai manzon Allah ya mai da shi to kuma wannan nuna cewa idan an je gidan mutum wajibi ne a nemi izini kafin a shiga gidan to sai malamai suka ce faman tarakahu fa huwa hasil lillahi wa rasulihi mutumin da ya ji gidajen mutane ba izini kawai sai shigo ba gidanka ba kawai ka je kawai sai ka bude ko ba ka shiga to ka saba wannan aya saboda haka kai mai laifi ne ka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne idan mutum ya ji gidajen mutane tsaya izini kafin a ya shiga kuma wannan akwai hikima hikimar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yake cewa innama ju'ila al-istizanu min ajli al-basar an shar'anta mutum ya nemi izini ne idan zai shiga gidajen mutane saboda tsare ido kar mutum ya kalli wato sirrin mutane ba tare da izinin su don ka ji gidajen mutane ka shigo ba sallama ba ka san a wani yini za ka tarar da shi ka ga idan ka shiga babu izini sai ka ga abin da bai halarta ka gani ba abin da kai ma ba ka so ka gani abin da shi mai gidan ma baya so ka gani to sha sa aka ce idan ka ji gidan mutane ka nemi izini kafin ka shiga domin Allah ta'ala ya yi wa mutane ni'ima da gidaje gidaje yana da cikin umin Allah subhanahu ta'ala nan ne mutane suke to suke suturta al'aurarsu mutum ya tube kayansa ya kwanta ya bacci ya huta ya ci abinci da iyalansa ya biya bukatarsa wurin sirrinsa ne saboda haka baya so abin da yake cikin gidansa abin da yana a gidansa wani ya gani saboda haka idan ka zo don kare mutuncinsa don kada ka ga sirrinsa sai ka tsaya ka nemi izini a bakin kofa idan ya baka izini sai ka shiga da wannan ita hikima ta shari'a wanda kuma yana daga cikin hakkoki na ɗan adam privacy al-khususiyya hakki na ɗan adam abin da yake sirri na ɗan adam bai halatta mutum ya gani ba ba tare da ba tare da yardarsa ba ba tare da yardarsa ba sirri na ɗan adam bai halatta mutum ya nemi ganin wannan ba ba tare da izininsa wannan shine abin da musulunci ke karantarwa tsari na zamantakewa tsari ne na mutunta juna tsari ne na girmama juna tsari ne na a zauna lafiya tsari na wato a tsare ladabi da mutunci to aya ta nuna wannan kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna wannan to to shine malam ya kawo to kar mutum ya dauka cewa Allah ce لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها tukarin mutum ita ku cewa mahaifiyarsa kam ai ita ta haife shi babu damuwa saboda haka koyaushe ma sai ya shiga wurinta da a'a mai ko mahaifiyarka ko ƴar uwarka ko halarka in za ka shiga gurinsu ka tsaya kai sallama ka nemi izini kafin ka shiga kuma saboda kada ka kalli al'aurarsu domin ko mahaifiyarka ba ka sa wannan yini za ka same ta ba mahaifiyarka tana cikin ɗaki kar ka zo kawai ka daga labule kawai ka shiga a'a ka tsaya bakin koba assalamu alaikum ina kwana baba ina wani baba kai magana sai ka dan ba da lokaci ka dan tsaya kaɗan tukuna kafin ka shiga amma kana zuwa kai tsaye ko sai ka shiga ba ma ka ganta a wani yanayin da ba ka so an samu hadisi mursal daga ata dan yasar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a afa yake cewa a wani mutum yake bai manzon Allah yake cewa idan zan shiga gurin mahaifiyata zan nemi izini sai manzon Allah ce eh ka nemi izini sai mutumin yace ina tare da ita ba a gida gidan mu dai da ita sai manzon Allah ce ka nemi izinin ta kafin ka shiga gurin ta sai mutumin yace to ni da ba nake mata hidima ya rasulullahi duk yana so a ba shi dama ya shiga babu izini sai manzon Allah ya ce ka nemi izininta shin wai kana so ka ganta tsirara ne da ya matsa sai manzon Allah ya ce kana so ka ganta tsirara ne sai ce a'a to ita sai ka nemi izini to amma wannan hadisin Imam Malik ya ce motsa mursal ne wa mursal a ka'idar malaman hadisi hadisi na da'if tabi'i ya ce manzon Allah ya faɗa an gane to amma imam ibn abdulbari ke cewa ban ga wata fuska da wannan isnadin za a daga shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anarsa mai inganci isnadinsa bai inganta ba ba marfu'i bane zuwa ga manzon Allah ta amma ma'anarsa mai inganci ne kuma an samu asar daga sabon manzon Allah da suke karfafi wannan din wani mutum ya zo gurin abdullahi bin mas'ud yake cewa in zan shi gurin mahaifiyata dole sai na nemi izini sai yake eh ka nemi izini shin ba a gudun kada ka ganta a yanayin da ba ka so yace ka nemi izini gudun kada ka ganta a yanayin da ba ka so imam buhari ne ya kawo cikin al'adab al-mufrad haka nan wani mutum ya zo ya tambayi sai na huzaifa sahabin manzon Allah yace zan nemi izini idan zan shiga gurin mahaifiyata sai yace da ita yace da shi in lam tasta'zin alaiha ra'aita ma takrah inda har ba za ka nemi izini ba in za ka shiga gurin mahaifiyarka to wata za ka ga abin da ba ka so saboda haka sai ka nemi mutum ya nemi izini ko da gurin mahaifiyarsa ko ƴar uwarsa kada ce wannan gidanmu ne wannan ɗakin mahaifiya ta ce wannan ɗakin yaya ta ce wanda kuma da yawa daga cikin musulmi suna wannan kuskuren da yawa daga cikin musulmi sai ce wannan gidan yaya na ne ko gidan yaya ta ce ko gidan baba ta ce ana zuwa kawai a shiga haɗaki ba sallama ba ko to ne ya saba ka'ida ta addinin musulunci domin ba ka san a yanayin da za ka same su ba to shi yasa malam yace wa yasta'dinu rajulu ala ummihi wa zawati maharibihi idza arada ad-dukhula alaihinna idan ka zo ka ce assalamu alaikum ka ce bismillah sai ka shiga to Allah samu dace abinda muka faɗa ya zama da Allah ba mu darasa gaba ɗaya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimi amfani Allah ya wanzar mana zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk